da yabo da girmamawa da jinjina su tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala shi shi kadai wanda ya yi wa bayansa baiwa da dukiya ya kuma ba su ‘ya'ya amma ya ce da dukiya da ‘ya'ya fitina ce in an ce ma fitina ba sai an fassara maka da wasa ba duk wanda Allah ya ba shi dukiya to ya fitine shi haka duk wanda Allah ya ba wa ‘ya'ya to ya fitine shi mai dukiya yana cikin fitina mai ‘ya'ya yana cikin fitina to ya zai ya yi ƙoƙari ya kare kansa daga wannan fitina kada dukiyarsa ta zama sababin shigansa wuta kada dukiyarsa ta zama sababin halakarsa da halakan iyalinsa kada kuma 'ya'yansa su zama sababin shigansa wuta kuma kada 'ya'yansa su zama sababin halakar kansu da halaka wanda suke biye da su Allah ya yi wannan ne ya sanya dukiya da 'ya'ya su zama fitina don ya jaraba mutane jarabawa ce kuma Allah yana da ganin dama ya jaraba bawa da abin da ya so shi ba a tambayarsa don me yasa kai kaza ku ne za a tambaye ku da wanda kuma duk zai kula da 'ya'yan ko da ubansu ya mutu to akwai tambaya akan wanda aka bar wa amana 'ya'yan babba ko kani ko kawo ko dan uwa ko dangi kudubar mu a yau za ta tsaya ne akan bayani dangane da 'ya'ya yaya aka yi 'ya'ya suka zama fitina yaya aka yi mutane suka yi sakaci 'ya'yan suka zama mutum masifa a tattare da su suka yi suka ce wajen kulawa da tarbiyyarsu da addininsu suka basu suka zama masu dabi'u irin na 'yan wuta ka haifi ɗa kana gani ka bashi shiga wuta ka haifi ɗa kana gani ya zama shi zai ja sandan ka ya kai ka wuta kana tunani ka san da haka ku hana 'ya'yanku fasadi da barna kar ku bar su hamalan kara a zube sai su zamanto hasara a duniya hasara ranar tashi alkiyama Allah ya ce inna min amwalikum wa auladikum fitna min azwajikum wa auladikum fitna mata wannan ayar hada adda mata aka hada da yaya fitina ne aduwan lakum kai nan yace makiya ne gare ku matanka makiyanka ƴaƴanka makiyanka fa'adharuhum Allah ce ku kiyaye su duba mata da aka yi soyayya da ita matar da ka aura matar da kake kauna amma qur'ani ya ce makiyarka ce wallahi tallahi zai iya yiwa matar ka ta zama makiyarka ya'yan da kake so ya'yan da kake kauna amma qur'ani ya ce makiya ne ashe ɗanka zai zama makiyinka ah to menene maki duk wanda matarsa ta zama sababin shigansa wuta ita zama makiya duk wadda ɗansa ya zama sababin shigarsa wuta ya zama maki kana da maki sama da wannan Allah ce ku kiyaye su ba fahdaruhum kamar wani ya ce ma a hirdinka ka kame ka kiyaye Allah ce mu yi taka tsantsan da yaya ka su halakar da mu mu yi taka tsantsan da mata a wannan aya ka su halakar da mu a wata ayar Allah ya faɗa cikin suratul taghabun innama amwalukum wa auladukum fitna wancan a cikin suratul at-taghabun ita ma yace da mata da dukiya magiya ne gare mu a cikin dai sura kuma ya sake cewa da ƴaƴa da dukiya fitina ce wallahu inda wa ajrun azim ina shaidawa baban bauta da cancanta da dacewa sai Allah shi shi kadai ba ya ɗaya yake bai haifa ba ba haife shi ba shi ake nufi da bukata sarki mai karamci mai kyauta mai bayarwa mai hanawa ina shaida annan muhammadu bawan Allah ne kuma manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam mai kira zuwa ga yardar Allah masoyin Allah zababbe sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbansa masu fararen guraben alwala masu da'a da bin Allah da ma wanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka ya koyi uwana musulmi ku ji tsoron Allah ku gode wa Allah akan ni'imar da ya yi muku na 'ya'ya da ya ba ku na'am wani yana ta addu'a Allah ba shi haihuwa wata tana ta addu'a Allah ba ta haihuwa wani kuma an ba shi haihuwa dan zai zama bala'i a gare shi da kai nake da baka haihu ba baka yi aure ba ka ji abin da Allah ya ce akan haihuwa to ni'ima ce kuma ni'ima ce ashe a cikin ni'ima ana iya samun kuma nikma dukiya ni'ima ce amma a cikin dukiya kuma sai ta zama sababin shigan ka wuta ‘ya'ya ni'ima ne amma ta dalilin ‘ya'ya kuma sai ka shiga wuta to ku gode wa Allah da Allah ya baku wannan ni'imar sannan ku yi ƙoƙari ku kare kanku daga wannan fitina da Ubangiji ya ambata a kan ‘ya'ya Allah ya sanya su fitina gare ku daman su ‘ya'ya ɗayan biyu ne ko dai ɗanka ya zama farin ciki gare ka da alheri kullum ka ji daɗi ka ci sa masa albarka a raye ka ji daɗinsa bayan ka mutu ya bi ka da alheri ko kuma ɗanka ya zama maka bala'i da baƙin ciki da damuwa a duniya ya ta saka ciwon kai da hawan jini bayan ka mutu kuma ya gayyato maka masifar shiga wuta na da yawa akwai waɗanda 'ya'yansu suke zama sababin shigar su wuta saboda bala'in da ɗanka zai zo ya maka bayan ka mutu me yasa baka tarbiyyatar da shi ga dara haihuwa da tara 'ya'ya alfahari da 'ya'ya amma ba alfahari da tarbiya muna ta tara su kamar 'ya'yan agwagi 'ya'yan kaji 'ya'yan amma kuma ba ma tara musu tarbiya sai burin mu tara musu kuɗi kai kuma da uban kai mutu ko naira ɗaya bai bar maka ba kuma gashi kai mai kuɗi ne kuma ka samu wadata ka ƙi ka yi Allah ka ƙi ka bi hanyar Allah ka ƙi ka taimaki 'ya'yanka akan bin daidai kai burin ka tashi hankalinka ka tara musu kango ka tara musu kadarori ka tara musu dukiya ma baka dora su akan tauhidi ba baka tsarkake musu zuciyarsu ba su zo su amfani da dukiyar ka su yaƙe ka bayan ka mutu da duk barnar da ɗanka ya yi da baka masa tarbiya baka sani kana da kamar shi ka kula fa to wannan shine fassarar 'ya'yan sun zama makiya kuma 'ya'yan sun zama fitina in ɗanka ya zama alheri malam sai zama mai buɗe maka ƙofa alheri a nan duniya da lahira amma ga uban da Allah ya ɗora shi akan alheri ɗan uwana musulmi kar ku yi sakaci wajen kulawa da tarbiyyar yayanku duba tana magana ne akan sakaci da rauni wajen kulawa da yaya kuma ɗanka in ya kai sama yana taɓa sama sunansa ɗanka in yayi ba daidai ba gaya masa gaskiya komin mulkinsa komin matsayinsa duk abin da ya mallaka ko ya fi ka tsawo karka ji nauyin gaya masa gaskiya kai ne uban ke ce uwar a tasahul sakaci wajen tarbiyyar yaya ya ja mana masifa yau a ƙasar nan da tashin hankali da wayo Allah na shiga uku ɗanka ya zama bala'i wa al'umma ɗanka ya fitine ka ya fitine wasu ya kai ka wuta kuma ya kawo masifa da rashin zaman lafiya a cikin al'umma kuma ɗanka ne kai ne sababin zuwansa duniya me amfani wannan ɗan ai wanda ya mutu ai jana'izarsa abin ne shi ɗan da zai kai ka wuta ai wanda ya mutu tun yana yaro abin ne shi ka huta wajibi ne ga iyaye su bayyana wa 'ya'yansu gaskiya da ƙarya iyaye su sani cewa ru'atun ala auladihim masu kiwo ne kaga duk mai kiwo in akuya ɗaya ta bata ai a tambaye shi in ta zo tana dingiti dingishi ai a tambaye shi idan ɗaya tana gudawa ai a tambaye shi wallahi duk abin da ƴaƴanka suke sai Allah ya tambaye ka iya yawan ƴaƴanka iya yawan dadewar hisabin ka a gaban Allah wa kullu wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati duk wanda aka bashi kiwo sai an tambaye shi akan abin da aka kiwata ba sai na ma doguwar fassara ba duk wanda ya kula da 'ya'yansa yi musu tarbiyya ya yi iya ƙoƙarinsa a rayuwarsa aflaha wa naja wa faz ya rabauta ya kubuta insha Allah wanda kuma ya tasahuli wajen kulawa da 'ya'yansa ya nuna musu soyayya da ƙauna ya bar suka lalace yau ba a iya wa yara magana malam malam ba a iya wa yara faɗa yau yaro ya ta tsaya a gida ubansa yana kallo da zai magana ba uwarsa na kallo saboda lalacewa ba a yi wa yara faɗa kare su ake mutum ɗansa yana fasadi amma yana taimakon ɗan ya sa ka bakin ciki ya hana ka bacci gobe kuma ka zo ka kewaye shi ka matso da shi ba za ka iya bude baki ka ce ka daina kaza ba yau ba a iya kama yara doka illa man rahimallah yau yaya sun fi karfin iyayensu karamin yaro sai abin da ya ga dama zai a gida to yayin ya girma ya balaga ko ya aure ya auri matar shi yau ‘ya'ya nuna ‘yan yatsa suke wa iyayensu wallahi da mazan da matan ina tarbiyya islamiyya ina abin da aka koyar da mu wannan wani irin uba ne wannan su su su wanda ba ka iya katabus a gidanka ba za ka iya tsawatarwa a gidanka ba ka bar shi ya lalace kuma ya je lalata maka kiyama Allah kiyaye duk wanda malamai suka ce duk wanda yayi sakaci wajen kulawa da 'ya'yansa sai ya halaka wa sayan da mafi duniya qabla al-akhirah a duniya sai yayi nadama kafin lahira wajibin farko gare ku ya ku iyaye ku koya wa 'ya'yanku usulul iman tushe na imani dole ne ka koya wa ɗanka imani islamiyyar da kake kai shi ka bincika ana koya masa imani don shi ne ruhin rayuwa da aƙida ta musulunci ya san rukunan musulunci ya san ladaban musulunci na'am kana ta kashe wa ɗanka kuɗi ya je wa ya je ne ko ya ci jam kana ta nuna abokananka kana alfahari amma ɗanka wataƙila baya iya karanta arkanul islam wallahi hadi khasara wa aibun alayk burin iyaye ɗana ya ci neko ɗana ya ci waye ɗana zai tafi jami'a ɗana zai yi kaza ya iya turanci ya kaza ai da aqida ina aqida musulunci da za ta kai shi aljanna wa ina sunna yara sun waye gari suna yaƙa sunnan annabi ka gama gina masa gangan jiki da duniya amma baka gina masa zuciya ba me amfanin haihuwar da kai ku ɗora 'ya'yanku akan aƙida tun wuri jiba annaba ya kufa ya ce kai ya tare yayansa gaba ɗaya mata abu da min bali saboda gwagwasa kai yaran nan me za ku bauta ne bayan قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت النبي الله يتارى يا أنسي يجي مسو سوف يزو مسا متوا تزو كيف bayan na bar ku me za ku yi ne bayana yau me yasa iyaye ba sa tambayin yayan su aqida kana sunna danka yana bid'a kana tauhidi danka yana shirka ina sunnar ka ina tauhidin ka kana ta tambayar sa akan duniyar sa me ya tara me ya mallaka amma baka taba tambayar sa a addini ibada sallar su alakar sa da ubangiji ba me za ku bauta a bayana suka ce a ai za mu bauta ubangijinka ubangijin iyayenka su ibrahim su ishaqa su isma'ila ilahan wahida allah daya tauhidi kenan kaga alhamdulillah annabi yaqub ya mutu ya bar yayansa akan tauhidi ka taba ga yayanka me za ku bauta ka taba tambayan danka dan bid'a ne ko shi dan sunna ka taba tambayan danka yana aqida kaza irin wannan lokaci da ake ɗebe tunanin yara a jami'a a ɗauki tunaninsu a titi a ɗauki tunaninsu wayoyi da ke hannunsu ana ɗauke tunaninsu wataƙila ka yi gabar ɗanka ya yi kudu ko ya yi arewa dole sai da bincike kai yaran nan mai kuke ya bana ganin ka wajen karatu abinda kai imani da shi lalle ɗanka ya yi imani da shi wallahi baka isa gina maka duniya baka bi Allah ba baka isa ba wallahi gaya masa wannan kana son taimako na ka bi Allah kana son tallafi na ka bi Allah amma ina tabbatar maka matukar baka bi Allah ba to zan haramta maka duk abin da nake da shi na duniya ba za ka same shi a wuri na ba mai bin Allah shine zai samu taimako na ka fita ko mutuwa kai ka kafa shaida ku yi hakuri mun shiga wani yanayi mara daɗi akan lalacewar tarbiyyar yayanmu ya koyan uwana manzo Allah ya koya mana tun suna kanana yace muru auladakum bis salati lisaba'a ku fara umartan ƴaƴanku da su yi sallah tun shekara bakwai kaga ɗan shekara bakwai ai bai kai ma a ce sallah ba sallah ba dole bane a kai amma dan a nuna maka muhimmancin koya wa yaro alheri tun shekara bakwai duba yaro ɗan shekara bakwai umarni zaka ba shi je kai sallah wadribuhum alaiha li ashrin har yanzu bai balaga ba amma idan ya kai shekara goma bai sallah ba ta ci shi amma kuma inda za a duba a shari'a sallar ba ta zama wajibi a kansa ba a'a me yasa aka ce kai haka saboda ka koya masa ko da ka mutu zai shiga da sallah wallahi malam akwai yaran da ba sa sallah ƴaƴan musulmi yanzu ba ana sallah ba wallahi wasu suna zaune suna suna karata suna cacin wallahi suna zaune cikin unguwanni kuma da iyayensu a cikin unguwa uban yana can wahalalle yana kasuwa yana ta nemo abin da za su dan su baya zuwa sallar juma'a in sun samu dama su sace kayan mutane ɗanka ya zama masifa a cikin al'umma ya zama bala'i tun suna ƙanana yaro in bai sallah ba zane shi shekara goma wa farriqu bainahum fil madaja raba shimfiɗa tsakaninsu saboda gudun lalacewar tarbiyya ku koya wa ƴaƴanku ya ake tsarki malam abinda zaka zai baka tausayi malam sai ga mutum yana tare da ƴaƴansa shekara shekaru amma la ba su yi alwala ba kai tunani yaushe ka taba zuwa kace bari in koya ƴaƴana alwala kuma ba mamaki islamiyyar da kake kai su ba shekara bakwai takwas wala ba a taba koya musu alwala ba mantawa ake tahiya ba wallahi wasu yaran musu iya tahiya ba ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwa yaro zai kwanta ya azkar wallahi bai iya ba saboda ka kai kudin islamiyya dubu shida dubu bakwai a wata shikenan ka miƙe gama wasu za kashe maka ƴaƴan ba su iya koyarwa ba ƙwanƙwashe suka ji sun iya ƴan ƙananan abubuwa fa da ake addu'a tashi bacci haka yaro zai tashi kamar arne alhamdulillah alladhi ahyana ba adama amatana bi iya ba bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu bi iya ba wani wallahi kafa uku da zai karanta an zai kwanta bai iya ba koya masa ba annabi hasan da husaini fa yake shafa fa yake koya masa yana karantawa jama'a sunnan nan da ake cewa sunna sunna ba sai mun aikata ta har a cikin gidajen mu kar mu ha'inci ayyan mu kada mu cutar da su ku koya musu yadda za su yi azumi koya musu ba kana kai su makaranta ana koya musu abcd ba ana koya musu magana ana koya musu har waka da rawa fa ake koya musu to ba za ku koya musu yadda za su yi azumi ba ba za ku yi musu yadda za su yi sallah ba azumi ko za ga mutum yana da ƙoƙarin yin azumi a gidansa amma ga balagaggun yara ba wanda yake azumi a gidan shi shi ne kaɗai ya yadda da azumin litinin da azumin yana da muhimmanci amma baya cewa uwarsu a sa yaran nan a kwaɗaitar da su muhimmancin azumi ko ba ko mai kai za su yi babanmu yana da yana azumi kuma mu muna yi addu'a ba yaro bai iya addu'a ba addu'a da hausa ma ka koya masa ka ce ya maka addu'a ya yi uwarsa addu'a ya yi wa al'ummarsa addu'a ya yi wa kansa addu'a ka ce in kun yi sallah ku rinka addu'a in kun karanta qur'ani ku rinka addu'a nawa ne yau a cikinmu muke zama da ƴaƴanmu muna sa su yi karatun qur'ani ko su yi tilawa muna zaune at least kana zikiri ƴaƴanka suna karatu kana bi ko baka iya ba ma ka ce ku yi ku yi ku yi amma nawa ne mata suke kaiwa sha biyun dare suna koya yaro tracing dan nazare ne sai an koya masa rubuta abc an tafi da tunanin mutuntuni ubangiji tabaraka ta'ala ya wajabta mana mu kula da ƴaƴanmu mu koya musu son Allah mu koya musu son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama mu bayyana musu halin annabi Muhammadu sallallahu alaihi sallama mu koya musu halin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi sallama da irin ibadar sahabban annabi sallallahu alaihi sallama a rinka karanta musu tarihi a rinka karanta musu bayanai ba a cika musu kunnuwa da tatsuniyoyi na banza marasa amfani a cikin makarantu ba a koya musu ibada Abubakar a koya musu karatun Qur'ani Abubakar a koya musu kaza a koya musu kyawawan halaye da dabi'u hakurin manzon Allah dabi'ar manzon Allah gaskiyar manzan Allah mu'amalar manzan Allah amma yau yara ƙarya yaro ƙarami ƙarya ƙarya ya gino akan ƙarya saboda ai ba a tsoratar da shi illar ƙarya ba ku koya wa ƴaƴanku gaskiya ku koya wa ƴaƴanku riƙon amana fil qawli wal amali idan kuka zo yi wa ƴaƴanku magana ku gaya musu gaskiya kar kai wa ɗanka ƙarya duk wanda ya ce zai yi wa ɗansa wani abu to yaron yana riƙewa ƙwaƙwalwarsa tana riƙewa haka masa ƙarya in ka gaya masa kaza zai je ce ai babanmu ya ce kaza idan ya gane makareci ne abokanansa zai faɗa zai ce babanmu makareci ne saboda ya lura kana masa ƙarya kar kai wa ɗanka ƙarya kuma ka gina shi akan kai kar ka gaya min ƙarya ba na son ƙarya kai ma kai kokari ka gaya mai ƙarya kuma duk abin da zaka ce zaka masa to kai yanzu yana abin da ake cewa in kai kaza zan sai maka jirgin sama to sai ya je ya ci jarabawar kuma sai ya ce babu baka sai min jirgin ba to me zaka ce gaya masa abin da zaka iya saya masa in ka ji jarrabawa zan sai maka keken yara baba na ci jarabawa siyo masa keke ka kawo masa in ba za ka iya ba ka faɗa in kai kaza zan sai maka irin wannan motar yaro ne sai je kokarin kuma sai ce baba ina mota ta zai dauka ƙarya ba a musu wasa da ƙarya ba a yi zan sai maka motar yara zan baka ɗari biyu zan baka ɗari uku zan baka kaza yan ƙananan abubuwa da bai fi ƙarfinka ba in ka manta ka ce a na manta bari in kawo ma kuma ka hada suka ce alƙawarin da na yi wa wani na yi masa kaza gashi na cika zai ce baba na yana gaskiya kuma yana cika alƙawari aikin babban ne tarbiyya sai mun yi daga ciki ya ku yan uwana musulmi ku yi kokari ku sani cewa su yaya alheri ne idan mun gina su akan alheri a koya musu mutunci almuru'a fi almuru'a a tsoratar da su daga ta'addanci da zalunci da wuce gona da iri a hana yara yaɗa barna da fasadi da shaye-shaye shan taba shan wiwi sata zina luwaɗi duk ku hana 'ya'yan ku yi ku faɗa musu a baki kar su yi haram ne sannan in suna yi kuma ku hana su ku hana su kwace yaro daga gida yake fara sata an ajiye dubu biyu ya ɗauka to gobe zai je ɗauka a shagon wani an ajiye abinci ba a bashi dama ba ya je ya ɗebe naman miya to ya fara koyon ta'addanci ku koya musu ‘ya'yan iyaye ku koya musu ku sanar da su ku matso da su kusa ku hana su barna da zuwa wajen barna kai ba a barna a gidanka amma zo ana barna a unguwa ‘ya'yanka duk sun je kallo hatta wuraren kaɗe-kaɗe da raye-raye ɗin nan abin tausayi kaga mutum yana da addini amma ‘ya'yansu sun tafi ana kaɗe-kaɗe mata suna rawa suna runguman juna ‘ya'yanka sun je kallo sai kaga wata yarinya ta zo tana yi an lalata tarbiyyar da ka yi musu na shekara biyar shida bakwai ku riƙe ‘ya'yanku gamgam abinda kuke so ku ce su yi inda kuke so ku ce su je hatta wurin wasa ku kai su wurin wasan da za a koya musu tarbiyyar islamiyya yanzu bari in gaya muku wani abin takaici a garin nan duk yawan ahlus sunan nan ka san yaro baka raba shi da wasa duk duniya inda aka ci gaba akwai gidajen wasa na yara ko in an yi hutun makaranta ko sallah babba ko sallah karama amma ba mu da event center na wasan yara da za a koya musu wasa na musulunci ka gaya mu ina yake yanzu yau kai a matsayinka na mutadayyin mai addini mai aƙida idan za ka kai ɗanka wasan sallah ba haramun ba ne ya yi wasa sallah yaro sai da wasa ina za ka kai shi ba mamaki inda za ka kai shi akwai mai akwai mai kida da rawa da runguman mata a je haɗu da 'yan mata da samari ana ɗaukan hoto ana runguman juna ana shan ice cream can ake kaiwa yara suna hawa lilo da 'yan mata da waye yau garin nan ya shahara da hawan lilo ka je ka ga abin da ake a hawan lilo ne wasu mutane sun samu kuɗi inda za su samu neman kuɗi su zo su yi wannan liluka yan mata suna hawa ta gigice saurayi irin gumeta ta suma saurayi irin gumeta abinda ake kenan a garin nan hizba kuma an kashe ta ba a bata taimako ba hizba ba ta da motar da zuwa za ta kama mabarnata hizba ba ta da albashi mai kyau an taimaki mabarnata an ba su lasisi da za su yi ta yada barna ku je ku tambayi tarihin lilo lilo da ake hawa a garin nan liluka na zamani ne ake hawa yarinya budurwa balagaggiya za ta zo da saurayin ta sawo idan an lila ta an lila shikenan ta suma sai sai rungume ta gashi na ana nuna muku a wayoyin kuna gani ya za mu samu zaman lafiya da kwanciyar hankali shi wanda ya yi neman kuɗi yake yi kawai an sa masa kuɗi ku ba za ku yi naku ba na sunna ku ba za ku yi naku ba na aƙida a ware wurin wasan 'yan mata daban wurin wasan yara maza daban wurin taruwar iyayensu malam inda aka ci gaba har iyayen yara suna zuwa ana sa yara musabaka wasan kwai yan guje-guje yan nishadi na ranar sallah yara su tafi da abincinsu in sun yi wasa a haɗu da iyaye a ci duk nishadi ne Allah bai haramta mana ba amma ina za ka ɗauki ɗanka ka kai a garin nan ina ne masu kuɗinmu masu neman kuɗi ga business mai kyau yanzu da event center da ake buɗe mun sha faɗa yanzu ba za ku buɗe mana islamic event center ba event center ne amma islamic me ya kake nufi islamic ba a haɗa mu maza da mata mata su zo su yi biki a yi musu nasiha a yi musu waliyya maza su zo su yi biki a yi musu nasiha ba a zuwa kiɗa ba a zuwa rawa ba a kaza tarbiyya ake koya mutane ba za ku yi wannan ba dole sai mun taimaki barna da fasadi yanzu an yi a daidaita sahu a garin nan na mata amma ba sa hawa saboda mazajensu ba su koya musu hawa ba an yi a daidai sabo har mata aka yi wa tirenin wajen mace 200 su rinka yawo a kano don tsare tarbiyya da mutuncin yayanmu yan mata yarinya budurwa za ta je tudun murtala ko za ta je asibitin murtala ko za ta je kofar nasara ko za ta je kurna ko nago sai a zo a haɗa ta da namiji da namiji kugu da kugu daga nan zuwa kurna suna tare aina tarbiyyar islamiyya wannan ma ba mun gagara gyarawa to muna da bakin mu zage wata gwamnati matarka ta je tana haduwa a daidai sahu da na wani namiji matan wallahi da ido na na sha gani a titin na haka suke ta yawo mace da daidai sahu tana yawo yan uwanta matan ba su hawa saboda ba a koya musu ba ba a tarbiyyantar da su ba masu kamfanin suka ce sun so su yi wannan taimako saboda Kano a tsare tarbiyyar musulunci da tarbiyyar mata malam kana ustazu da gemunka da addininka da ibadarka haka matarka za ta zo tawo a daidai sau namiji ya zo hajiya matsa ya tura kugunsa na rantse da Allah haka ake ku ya kuri mu ga kan mu gaskiya mana a'a ba mu da kudin da zamu gyara ba mu da halin da zamu gyara kuma kai ma da mutuncin ka zaga yarinya budurwa balagaggiya ka tsaye da adai sau kawai zaka zo ka da ita in mace ce ka ce wuce zan hau wanda babu in za a haɗa ka da mata ka ce na biya kuɗin yanzu wannan ma ba za ku iya ba kuna jiran wata gwamnati ta zo ta yi muku dan siyasa shi ne maka wannan muna fa da matsala to yaran ma 'yan matan ba a sa musu ma kyaman mazan ba ita birgewa ne ta ga tana haɗuwa da namiji dan Allah ku duba yadda ake bukukuwan mu a garin nan mutum da addininsa da kimarsa da darajarsa in an je gurin bikin nan kaga yara samari da kyamarori da wayoyi a tanguma yan mata in kaga wata yarinya da ka san saura ka dan ta yi tsirara kawai ta matsa jikinta ta cire hijabinta ta matsa jiki ta yi kaza malam tarbiya ta mutu yanzu duba yaran mu fa abin da suke fa yau in an gama makarantar sakandare kandi dinan da aka yi kwanan nan fa wai wata shegiyar ɗabi'a aka kawo mana a makarantu ku karantar da yara tarbiya shekara biyar shida wai yara su zo wai ranar kandi suna yaga rigunansu rigar makarantar an yayyaga ta don ya nuna maka yagagge ne mara albarka ne shi yarinya budurwa ta buɗe kirjinta haka yaro saurayi ya zo yana rubuta mata i love you ko yana rubuta mata date of candy a gaban mamanta billahi azimu akwai wanda har cire kare maman suke yi su fito da shi albakwai mu duk yara musulmi ne that is so big muna kallo ba za mu iya gyara ba wata hukumar da za ta hana mu kuma mu ba za mu gyara ba to da haka za mu samu da tarbiya yara sun lalace dan kadan sakandare an koya musu rungumar mace ina mana magana mu a Kano muke anan ba Enugu ba ba ci ba ba Lagos ba yanzu ba za mu gyara ba yanzu ba za ku ja yayan ku jikin ku nuna musu abin da yake ya kamata bai kamata ba kuma yaro zai wani abin ya dau hoto a nuna ko ina kowa ya gani uban sai gani uwarsa gani kuma ba abin da za su yi وسوف تسألون والله سي أن تنبيكم والله سي الله يمكن يسابع كي يأيكم an samu matsala ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kare mu ya raba mu da dukkan fitina ya ku yan uwana daga cikin ni'imar da Allah ya yi wa dan adam shine ya dora shi akan manhaji na kwarai na tarbiyya islamiyya mai kyau da wannan ne zai iya gina ƙasa zai gina al'umma zai gina jama'a ku hana yayanku zalunci ku hana yayanku ku shirka ku hana su fasadi ku hana su fauda kad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin haske ya zo muku daga Allah da alqur'ani mabayyani an yanke muku hujja yau tarbiyyar musulunci ta zama sai dai a wa'azi sai kuma kaɗan daga cikin mutane suke kula da 'ya'yansu yau iyaye bai san ina ɗansa yake zuwa ba bai san abokanan ɗansa ba bai san ina yake kwana ina yake tashi ba da yawa a cikin iyaye sai mutum ya shirye da wallahi akwai gidan da karfe ukun dare yaron gidan bai dawo karfe uku wallahi yaron gidan bai dawo ko yaron gidan ba su dawo kai malam ta kai lalacewa fa yau yan mata za su fita gidan biki sai cikin dare lokacin da suka dama samarin suke dawo da su kofar gida su aje sun lallatse maka ya sun maka duk abin da za su maka su jefa maka ita kofar gida saboda baka da kishi baka da kishi dan kamaniyinka a lalata maka yau fa malam in kai wasa dan makocinka shi zai rinka lalata da yarka budurwa yau malam ta kasance fa in kai wasa fa wallahi abokinka shi zai lalata maka yarka wannan duk da nake gaya muku wallahi ina da riwaya akan su ina da hujjoji da dalilai akan su hujjat sabita kuma waƙi ne reality ne ya faru yau fa malam lalacewa ka tarbiya fa direban gidanka fa yake neman yaranka yan mata yana wasa da yan matanka direba da ka ɗauka fa direba da ya kamata ya zama amini amma yau shi zai rinka wasa da yaran ka 'yan mata a mota zai kai su makaranta yana hira da su yana wasa da su kaga yarinya budurwa ta sake tana cire hijabi a gaban direban mota baka taba magana ba ka mata gata ka sa an kai ta a mota mai tsada amma ba koya mata tarbiyya to yau an samu asbabul inhiraf an tarbiyyar islamiyyar rashida sababbai na lalacewar 'ya'ya wanda wannan ya sa ɗabi'un yara suka lalace da samari matasa kar ku manta da yau abubuwan da za su ja mutane akan sharri suna da yawa wallahi an bunko mana su da wanda muke ji a rediyoyinmu da wanda muke kallo a talabishoshinmu da wanda muke dubawa a wayoyinmu kuɗi suke kashewa biliyoyin daloli su turo da fasadi 'ya'yanku su lalace alal akalli sun ci ribar 'ya'yanku ba su tashi akan musulunci ba sun zama yin iska lalatattu tambatsatsu bukatar sun biya kuna can kuna wazi a masallaci kuna can kuna tara kayan gemu amma 'ya'yanku ba sa tare da ku an ci ku da yaƙi ba da bindiga ba kana addini kana kishin musulunci yarka mabarnaci ya ce fasad ba ta yadda ma da kan abin da kake kai ba tunda yau ba ka iya ɗora yarka ko ɗanka akan abin da ka yadda da shi amma za ka ba shi tuwo za ka ba shi abinci za ka ɗauki nauyinsa nawazi'u shar bawa'isul fasad sun kewaye mu ƙungiyoyi tayyarat yahudiyya ƙungiyoyi na yahudawa a iya garin nan kaɗai billahi al'azimu sun fa'irga faɗa ne ba a yi ana tsoro wai matsala ƙungiyoyi na barna na fasadi na yahudawa suna nan kuɗi ake kashe musu kuma 'ya'yanku ne sakatarorinsu ciyamominsu wasu zo da niyyar ba da taimako wa yara wasu zo da niyyar nishaɗi wa yara wasu zo niyyar wayar da kai wasu ne da kaza yau malam har ƙungiyoyi fa ake gayyatar yara abuja za a yi mitin yarinya budurwa a tura mata kuɗi ta tafi abuja za a yi mitin wallahi tallahi wani dan uwa ke ga me ce an gaice su irin tarukan nan da maza da mata yace wallahi da aka je hotel mutum biyu kawai sai aka hada namiji da mace yace ya haka suka ce a su ba sa nuna wani bambanci su ba su yarda da kyaman mata ba wannan harkar harka ce ta me gender equality me ka kwanta a gadanka ta kwanta a gadanta wallahi dan wannan haka ya kira na biya nace me ya kai ka me ya kai ka to alat ake gani ka shiga kungiya kana zaune kawai kaga dubu ɗari biyu ba dole ka je ba to shine na faɗa a cikin hudubata daga cikin dalilin lalacewar tarbiyyar 'ya'yanmu akwai akwai bala'in talauci da aka jefa samarin mu matasa suna cikin talauci don haka ba yadda za su yi duk wanda zai ba su taimako za su bi shi shi kansa ajanda ne na jefa samarin cikin talauci din ajanda ce jawwi'a kalbaka yuti'ak balarabin shi in kana so karanka mai cizo ya maka da bar shi da yunwa wallahi duk al'ummar da ka sa ta cikin yunwa duk abin da kace ta yi dole ta yi to ai bata koshi ba ku tuna ba ku rinka tuna abin da nake gaya muku fa abubuwan suna da yawa fa da gangan ne fa saboda in talauci yayi talauci to ya zaka yi da shi ka ja mai wata aya bai da abin da zai ci ka ja masa wani hadisi yana da inda ake bashi dubu saba'in kullum ko duk wata matar aure ta kashe aurenta ta shiga kungiya saboda miji ya ce ban yarda da kiran mitin ba da taron ku yayi yawa ta ce sai dai ka zaɓa ko aurenka ko ni ba wanda zai raba ni ana ban dubu hamsin ana ban dubu saba'in mun yi taro ana raba mu da raba mana dubu ɗari biyu da hamsin ba zan daina zuwa ba kungiyoyi suke gayyata matan aure taro miji ya ce ba za ta je ba ta ce sai dai akan aura wallahi sai in kai magariba ina muku wannan bayanan wallahi tarbiya ta mutu kuma suna nan da rijistar su ba wanda ya ce musu kaza yau akwai lalace da ta wuce dan luwaɗi yana da rijista dan luwaɗi fa dan ge dan luwaɗi ya buga mota ya yi taro saboda ibahiyya komai halal ne kawai to ya ɗanka in ya faɗa fasad zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas bima kasabat aydin nas inji qur'ani ku hana su dukkan abubuwan da ake yada wa na shari'a ƙungiyoyin yahudawa ƙungiyoyi na kirista munazzamat yahudiya munazzamat nasraniya na'am sun san kuna kulawa da yayanku da aka bari a yi kungiyoyi asalin kungiyar ba sunan kiristanci ko yahudawa za a rubuta ba kungiya ce amma su suke biya mata kuɗi kafafen yada labarai nasu za su yi magana da yaranku amma wallahi da sponsored a waje yayanku su shiga a lalata su makarantu da ake sponsoring a koyar da wannan tsarin su yaudare ka da iya turanci da iya kaza su koya yayanka yahudanci da kiristanci tsayi ake musu tsayi za ga motocin tsayi da safi karfe bakwai za ga gusu a kofar makaranta kudin makaranta ku kafin wani tam ka biya na wani amma me zai faru kaga ƴaƴan sun fito duk a tsirara suke fitowa da gajeren siket an yi ribon an cire dan kwali wai wannan shine malam bahaushe yake so wai shi ya yadda da shi duk makarantar da ta kuskura ta saka addini addini a ciki to ba lallai wannan duniya zai ce a wannan a da kuɗinmu muke biya a lalata mana tarbiyyar yayanmu dan kai dawo makaranta ba zai je sallah ba dawo ba akwai a masa je sallah ba ka fita sallah asubahi ba zai tashi ba to akwai waɗannan duka bar abin da kafafen yada labarai suke yadawa almar'iyyat was sam'iyyat wanda ake ji da wanda ake gani malam gidajen rediyo sun saye su talabishin sun saye su wayoyin ku duka da kanka zaka bude fasadi kana cikin bargonka zaka ga barna ka oshi ka kwana cikin zunubi da kanka da kudinka da datarka wannan kafafen yatsa labarai kan daman ba a cewa komai wallahu biha alim daga cikin abin da yake kawo lalacewa tarbiyyar yaya shine akwai talauci kamar yadda na faɗa duk lokacin da aka talautar da yara matasa ba su da sana'a ba su da aikin yi to ku jira kuma duk inda aka ba su hanyar da za su samu abin da za su rayu fa za su bi wannan shine dalilin da shari'ar musulunci ta ce a rinka fitar da zakka poverty elevation kawar da talauci a cikin al'umma tunda ba su da sana'a yaran ku ba sa noma yaron ku ba sa sana yaro kullum so yake wanka dan birni ne shi bai da kudin kashewa in karatu ne cin jarabawansa a sata yake ci in dan talaka ne bai sai shiga jami'a ba kasuwa sai mai hanya ko leburanci za ka yi sai da hanya kasuwar ma ba cinikin da wani zai dauki yaro ɗari a shagonsa yanzu bai isa ba sai dai dauki sha biyar saboda bayan da zai biya shi an lalata kasuwancin ya lalace na gaya muku barnar tana da yawa ba da haka dole yara su zauna a bakin titi ana yin karo tsakanin mota da mota za ga saurayi guda 350 daga ina suke duk suna bakin titi suna ba abin da suke gashi nan kuna gani ba su aiki sai satar waya da kashe mutane dan musulmi ya dauki wuka ya buga a cikin dan uwansa ya karbi waya dubu talatin dubu arba'in gashi nan kuna kallo ne ma suke su fi karfin gwamnati kafin hukuma sun yi yawa to ba aikin yi daga cikin hanyar da za a lalata tarbiyyar mu shine barin yaran mu ba su da sana'a jami'ar ba za su iya shiga ba in sun shiga ba za su iya biyan kuɗin makarantar ba kuma tasu ce ta ƙasar su ce ta gwamnatin su ne gwamnati yau ta fi kowa son kuɗi ba ta tunanin iya za ta yi da talaka a sauƙaƙa masa rayuwa a'a kawai duk yanda za ka rayu ka je ka rayu to wani ba yanda zai rayu dole ya zauna a bakin titi wani ubansa ya mutu hawan jini ya kashe shi da ciwon suga da makanta ya bar masa yara 'yan mata guda bakwai ba wacce aka yi aurenta jami'a in ya shiga jami'a bai da sana'ar da zai iya biyan kudin jarrabawa ga yara 'yan mata balagabbu wannan a zo a ɗauke ta a babur wannan a ɗauke ta a mota wannan kaza an sa ranar auren wance an ɗaga babu kuɗi uban ya mutu abincin da za a ci ma da kyar ake buge-buge wani yayansu ne duk wata yake turo musu dubu ashirin da shi suke sayayya ga yara 'yan mata sun balaga ba aure ga yaro shi kuma yana zaune dole boosting ya fita je nemi kudi kawai ko shi ma ya iskance jama'a ku ji da kyau ko kun san yanzu yara 'yan mata ne suke bin gida-gida suna neman wanki da guga a garin nan ku ji da kyau a cikin kano ba waje ba ko kun san yau saboda talauci na gidajen musulmi 'ya'yanmu 'yan mata su suke zuwa bakin danja suna goge gilas ɗin mota yarinya budurwa balagaggiya za ta zo da ruwan omo tana wanke maka gilas jama'a ko kun san yau makaho zai ɗauko 'yan mata uku da jagora ɗaya ne amma budurwa ce guda uku ɗaya ta dafa ɗaya ɗaya ta dafa ɗaya kai ka ɗauka duk masu bara ne ashe wani ɗiyar rakiya ne tana jiran makaho ya samu abin da ya samu ya sallame su gaba ɗaya ina yan siyasa dole tarbiyya ta lalace duk inda ka taba ba daɗi to yanzu yarinyar da ta je gidan makota tana cewa saurayi za ta rinka masa wanki da guga ya ba ta gajeren wando ya ba ta dogon wando ta yi masa wanki ta yi masa guga ta goge ta kama masa wallahi ɗan mata ke wanki da guga to ya za ta yi in ba ta je ta yi wankin da guga ba ba abinci a gidan tallafa daman ba a magana ka isa ma yanzu ka ja aya akan tallafo hadisi kai su ka hana yarinya budurwa ta zo bakin titi tana so ya awara ta ci kwalliya ta fidda kirjinta ta gyara ba awaran take sayarwa ba kanta take talla ba mijin auren sannan kuma in an samu mijin ma ba kayan auren mutum ya mutu ya bar yara marayu barkace وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا كموت كبر يارا ƴan mata kaga wulakanci da tasko wani masallaci ne yake tara kudin gado ya aurar da ƴan mata wani masallaci ne yake lura da wani ya bar yara ƴan mata guda biyar shida bakwai a aurar da su sun gama da sun ɗauke mana tunani to wannan talauci musamman yara 'yan mata aka basu cikin talauci ba karamin barna suke ba malam yarinya budurwa ba ta da hijabin da za ta sa ta fita wallahi tallahi hijab to yaya wani ya kira ce sai mata iphone ta dubu ɗari biyar ko ta miliyan ya ka gani yaya wani yana son mutuncin ta ya ba ta dubu ɗari ko dubu hamsin ya ka gani hijabi fa da za ta saka ta fita ba ta da shi me laifinsu ubanta talaka ne ana neman abin da za a ce na za a ba ta kuɗin hijabi malam yau 'yan mata fa silifas suke sawa a fashe silifas da yawan su takalmin roba fa suke sawa takalmin roba talauci an tara 'ya'yan ba za a iya kula da su ba in a makaranta yara da yunwa suke yini yau 'yan mata yunwa saboda ba kudin tara haka za ta haƙura ta ci gyaɗa ta naira ɗari ta naira biyar ta naira hamsin ta naira kaza shikenan budurwa ba kuɗi budurwa ba ta da kayan kwalliya ba ta da gazal ba ta da jambaki ba ta da turare ba ta da ba ta da ba ta da ubanta kuma ya rafkana ka fi kula da yarinya ka budurwa don ka tsare mutuncinta a wajen samari shi ya fi akan ɗanka namiji shi zai iya zuwa ko doke doke ba ya samu kuɗi amma wannan tunanin bai zo mana ba tukunna abu na gaba jayayya tsakanin iyaye fada wannan yana wargaza gida duk 'ya'yan da suka wayi gari suka tarar da iyayen suna fada da juna watsewa suke baba yana zagin mama mama tana zagin kaza jiya din nan wani ya kira ne yake min fatawa yace wani yaro ne an yi an yi da shi ya kidawa fada ashe tsakanin ubansa da uwar suke fada uban ya daki uwar har sai da ya kurmantar da ita ba ta ji uwar ta ta nuna tabo ta ce tun kuna yara ubanku yake dukana ka san bahaushe haka yake ka kai wa mutum yarka ya dake ta kuma ka mai da ita ka ce a yi haƙuri dudu wallahi ba daidai ba ne wallahi ba daidai ba ne a kira shi a ce ba mun kawo maka yadanka da ka bane ka daina dukanta in baka daina ba akwai yayyanta zan turo su rama mata dan me za ku ta dukan yayan mutane ta maka abinci da safe ta maka da rana ta maka da daddare ka zo ka rufa ta da duka kuma ka neme ta shimfiɗa saboda baka da hankali abubuwan suna da yawa lalacewan tarbiyyar ta kai haka duk uban da yake fada da uwarsa da da matarsa to yan akis ala auladi sai ya tasirantu da yayan yaron yace ya daina kula ubansa yace ba shi ba ubansa shine aka kira ana tambaya wai yayi laifi nace kwarai kuwa yace uwa ta faida ka tana kuka tana gaya masa ga rauni ya mata kaza kuma har yanzu bai daina ba uba ya zo gaban ƴaƴansa yana dura wa uwarsu a shar wallahi baka nemo zaman lafiya ba in dan wannan zamanin ne sai ya rama mata ba goyon baya nake yi ba in ta maka laifi kira ta daki kori yara ka mata fadan da zaka mata a cikin daki uba yana dakawa uwar ƴaƴa tsawa a gaban ƴaƴanta ta shige bani guri banza da ke a gaban kuma ƴaƴanta balagaru da kuma ƴatta budurwa yaya ka gani idan ta je ta zo cewa mijinta ya zage ta za ka yi magana kai ma ka zage uwarta a gaban ta yi wannan shi ma ku ajiye shi wani babi ne na lalacewa tarbiyya a cikin gidajen musulmi zaman banza da rashin aikin yi alfara ba aikin yi ba sana'a yau in ka bude in garin nan kullum garin nan wanda suke shigowa suke kananan sana'o'i ba fa cikin yan garin nan bane ne in garin Allah ya waye zaga daga gwarzo ana shigowa daga dan batta ana shigowa daga hanyar mariri ana shigowa daga hanyar kwana uku ana shigowa duk inda kaga mai kasa zogale mai kasa kaza data mai kananan sana'a mai sai da kaza yawanci yan ƙauye ne suke shigowa sun ina na musamarin suna gindin bishiya suna chatting bai yadda ya kasa masara ya siyar ba bai yadda ya bude sana'a ba shi dan Kano ne ya fi karfin wannan da aka shi sa idan gari ya waye za ga garin ana ta cika ana ta cika ana cika duk duk ka je ka duba duk kasuwanci masu yin harkar kasuwa da sana'a a bakin kasuwannin ku yan cikin gari ne wallahi ne kauyuka suke zuwa in ka je kasuwar kauye mai sayan kaji yana saya yana sayarwa za ga ba naka bane mai zuwa kasuwar dabbobi yana tayawa yana sayarwa kasuwar dabba kawai za ka jefa ka sai wannan dubu saba'in a take a baka dubu tamanin dubu casa'in ka ci ribar ashirin mai ka rasa kudin albashin wani ne amma yaranmu ba za su yi ba sai zaman bakin titi da dabanci da fasa cikin mutane suna kwacen waya an nuna musu dole sai sun rike babbar waya saboda yawan mutuncin mutum shine ya zama yana da babbar waya a hannunsa ku kiyaye alkhulqatul fasida wa rufaqa'i su abokanan banza duk uban da ya bar ɗansa yana mu'amala da abokin banza to ya shirya halakar ɗansa da haka ku yi ƙoƙari ku hana 'ya'yanku yin abokantaka da mutanen banza mummunar mu'amala da iyaye suke wa 'ya'ya ba rahama tsakaninka da ɗanka zagi cin mutunci wulaƙanci kullum ɗanka tsawa kake masa shi bai san ran rashi a wajenka ba iyaye wasu yau ba sa nasiha fada kai ba na ce ka je kaza ba wane ba na sa kaza ba zan ci mutuncinka zan ma kullum kenan wannan mummunar mu'amala zai sa ɗan ya fandare ya shani ubana baya sona akwai yaron da ya je gaya wa uwarsa ya ce ki tambayi babana me na masa ne ya tsane ni ban taba ganin yamin dariya ba ban taba ganin yamin nasiha ba Allah ya ce fa bima rahmatin min Allah linta lahum wa law kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idha azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin tausasawa kai waɗanka da siya ka ja shi jikinka abu na ƙarshe in uwana masifar maraici ɗan da ya zama maraya ba mai kula da shi to in ba su abu ya zama lalatacce masallacai yau ba sa iya rike marayu ƙungiyoyin taimako babu marayu a cikin lamarinsu yanzu in na tambaye ka anan girman kano kai nake tambaya wani gida ne standard gidan marayu da ake da shi standard wanda yau in aka yi wa yaro interview aka tabbatar maraya ne za a ba shi wurin kwanciya za a ba shi firamare za a ba shi sakandare a rike shi shekara uku hudu in ya gama a sa shi sakandare wani gida ne to ka bi unguwa unguwa gidajen marayu guda nawa ake da shi ya kamata a ce gari irin na Kano garin musulunci da attajirai da malamai ana da awa wace kungiya ce cikin kungiyoyi take da standard kaji na ce standard gidan marayu wanda aka dauki mata ma'aikata suna kula da marayu suna gyara musu abinci suna kula da su su je makaranta boko su dawo a yi musu tarbiyya a koya musu karatun qur'ani a koya musu ilimin boko wani gida ne biliyon nawa alhaji ya mutu ya tafi ya bari babu to mutane kuma nawa suke mutuwa su bar yaya to yawan yawan yaran da kake ganin su a titi suna wannan zaka ji ubansa ya mutu shekara bakwai da mutuwa ubansa ya mutu shekara kaza yarinya budurwa ta tazarta ubanta ya mutu yaro shi ma ya tazarta uban shi ya mutu ba dole tarbiyya ta lalace ba daga ƙarshe ku yi ku addu'a annabi ibrahim ya buga mana misali a cikin alkurani ya yi wa ɗayansa addu'a ya ta roƙa musu addu'a kai ma kai rabbi habli min as-salihin wajnubni wa bani an na'budu al-asnam annabi yaqub ya kira mata abuduna min ba'di ku yi wa ‘ya'yanku addu'a kar ku tsine musu kar ku la'ance su kar ku zage su kar ku tozarta su ku musu addu'a ku ja su jiki ku musu tarbiya kun ku roƙa musu Allah Allah yana karɓan addu'ar uba a kan ɗa ta alheri ko ta sharri in ji imam bukhari a cikin littafin al'adabul mufrad aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim qumu ila salatikum yarhamkumullah